Ya Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم له فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to yau dare na biyu na zamanmu na jajen shahadar amirul mumini salamullahi alai wanda ya auku a rana mai kamar ta yau a safiyan ko kuma in ce karshen daren 20 da a cikin daren 20 da daya wanda ya kasance haka ainihin rushinsa tsatsarka ya bar jikinsa tsatsarka bayan jinya na darare biyu da yinai biyu to a wancan karan na fara shimfiɗa ne in ɗauko mana dangane da waye amirul mu'minin amirul mu'minin a cikin alkur'ani da hadisai da abin nan ayoyi daban-daban wanda yake galiban wanda muka kawo wannan fassarori ne na ahalus sunna wanda duk suka ce dangane da ali ba su wani shakku dangane da wannan ruwayo ya kai haddin tawatur a wurin su cewa ayoyin nan suna nufin ali kuma ayan ta nufi mutum a tanzil shi yakan zama ainihin shi din ne ko da ba a ambaci suna ba don abu daga cin akwai wanda ke ta wannan al'amari na amirul ilmi da ke da yake da muhimmanci da cewa shine wasiyar annabi wanda da umarnin Allah shi za a bi bayan annabi to me yasa bai fito sarahatan a cikin alkur'ani sun ce aiko in ka lura abubuwa da dama wanda suke da loran addini ba sarahatan suka fito alkur'ani alal misali ka duba da alkur'ani a ina aka ce a sallah biyar aka ce ku yi salloli guda biyar aka sa musu sunaye aka ga maka rako'insu amma da mutum zai musanta adadin rako'i da zai fita addinin da zai ce da zai ƙara ko ya rage da zai fita addini amma ba shi a cikin alkur'ani wa ya ga maka duk abin da yake laluri ne sai alkur'ani sarahatan ya faɗe shi na akan saukar da aya annabi ya bayyana abin da take nufi hadas ya wadata kuma me yasa kuke neman wannan sai kun ga aya alhali abubuwa da dama wanda ku larurorin addini da dama kun san cewa ayoyi sun zo da su bayanin annabi ne nuna abin da kin fikin kamar wancan karin da nake ga muku wannan ƙabi'a ce da tarihi na ainihin idai kuda da sahibi sai suka ce ainihin gawa na kin haka nan kuma kaga abin mamaki cikin cikin cikin sabon annabi an ambaci zai da falon makaza zai da min awatar sai aka banci sunansa ko ɗan surare za ka ga wani abu mai muhimmanci amma ba a faɗi suna ba amma kowa zai ce maka abin da yake nufi ke kuma shi ke na halas mai ban menene matsala a ciki to sannan kuma sai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan wanda shi ma kazalik wanda shi ma ruwayoyin ahalus sunna daban-daban ya kawo su manzala sallallahu alaihi wa ya ce aliyun minni wa ana minhu wa huwa waliyu kulli mu'minin ba'adi ali daga gare ne ni kuma daga gare shi wato in yace daga gare ni ana iya cewa to menene minni tunda in in an ce husainin minni masala ana iya cewa to ai jininsa ne to aliyun minni fa to kuma in an ce ai to yana nufin irin yadda annabi yake haka shi ma yake to kuma ana min uba ni ma daga gare shi wannan ta janibobin guda biyu wato da ni da shi tamkar abu guda ne kuma wa huwa waliyu kulli mu'minin ba'di shine shine shugaban kowane mumini bayana kalmar walaya yana ce wato sukan ta wasa da kalma din amma sukan amfani da ita a wajen shugabanci amma suna da kalmar suka ce wali Allah haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alquran ma'a ali wa aliyu wa aliyu ma'a alquran la yaftarqani hatta yarda adayyar hawd ban kawo muku reference in da aka samu wayannan amma abubuwan zai za su yi man yawa amma dai mun fi son mu kawo na ainihin yadda yadda yake a cikin littattafan su ahlus sunna ko akwai hujja ne akan su alkur'ani na tare da ali ali kuma na tare da alkur'ani shi ma wannan ma iya ta janibobi biyu aliyu ma alkur'an wal qur'anu ma ali ba su rabuwa har su gamu da ni a korama wato ali da alkur'ani ba su rabu don haka ne ma wato wanda suka daga alkur'ani suka ce a koma wa alkur'ani sai ce musu to ai shi wannan alkur'anin baya magana amma ni ne alkur'ani mai furuci alƙur'anin da ke magana har wala faɗin wannan wannan hadisi da muka karanta aliyu ma alƙur'an wa alƙur'an ma ali la yaftar an ya tayar da abiyar hau cikin masdarorin da aka same shi har da majma'u zawa'id da mustadrak na hakim sannan kuma faɗin manzala sallallahu alaihi wa alihi zikir aliyin ibada ambaton ali ibada ne aliyun khairul bashari man aba faƙar kafar ali shine fiyayyen mutum shine shine fiyayye wato baya ga manzala wanda kuma ya kafirta wato ya ki abin da ainihin allah ta'ala ya hukumta kenan daga cikin masdarorin da suka kawo wannan hadda manaki bin ahmad bin hanbal an kuma ruwaito wannan da siga man shakka fihi faqad kafar aliyun khairul bashar a wani man aba faqad kafar a wani rawaya man shakka fihi faqad kafar wannan ma yi shakka النظر إلى علي علي النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة kallon ali ibada ne daga cikin masdarorin hadda usudul gaba tarihul baghdad hilyatul auliya sawa'iqul muhrika majma'u zawa'id duka wa'annan masdarorin ahlus sunna ne duban ali ibada ne wani faɗin manzo sallallahu alaihi wa ana shajara wa fatimatu hamluha wa aliyun liqa'uha wal hasan wal husayn thamaratuha wal muhibbuna li ahli al bayt wa raqwa min al jannati haqqan haqqa ni itaciya ne inji manzo Allah sallallahu alaihi kuma fatima ita ce ɗaukanta ko kuma ce cikin cikinta don daga nan ne yakan yaya sannan kuma ali shine liƙa shine irin abin da akan dasa a cikin itace da ana ce masa da hausa aure akan yanko wani irin itace a dasa a wani sai ya tashi da shi har ma sun gano dabaran nau'o'in aure iri wanda sukan yi ainihin kamar dabino a soka mashi inabi sai girma sai 'ya'yan inabi 'ya'yan dabino amma da ɗanɗanon inabi to hassan da husaini su ne 'ya'yan sama kamar wato tashbihi ne da itaciya mai mai rassa da ganyayyaki da 'ya'ya to kuma an mata aure an tu an mata lihaq wato an ainihin an shi ne su haka suka ji mashi kilili har wala a yanko wani abu a saka a cikin itacen sai ci gaba da wannan to ainihin kwana ce musu aure kuma to ainihin ya ce ‘ya'yan itatuwan kuma su ne hassan hussein kuma masoya ahal baiti su ne ganyayyaki na wannan itaciya a gidan aljanna haƙƙan haka wannan misali ne wato ainihin yadda wato ainihin manzon allah shine wannan itaciyan ga ‘ya'yanta ga cikinta ga warƙoƙinta a haɗe a aljanna wato kina da cewa waɗannan suna tare a aljanna shi manon ruwayan isa ba tarihu da mashak lisanin mizan mustadrakan hakim da mizanul itidal na zahabi duk sun yi kawo shi kuma zala sallallahu alaihi wa ya ce lau anna samawati wal arda wudi'ata fi kaffatin wa imanu aliyin fi kaffatin la rajaha imanu ali da za a ce samai da ƙasa za a sa su a tafi guda imanin ali kuma a sa wani tafi to da ainihin imanin aliyarin jaiwan wannan akwai a tarihin dimashi da kuma manaƙib na magaziri yana bi'in mawadda wannan ainihin wasan lokacin da suka sami wani falala na ali sun yi 'yan kokarinsu da ko dai su sarrafar da shi zuwa ga wani ko su kirkiro wani makamancin shi su ba wani to amma ko da suka kiro makamancin shi suka ba wani ba su iya cewa in an sa samai da ƙasa samai da ƙasa in aka sa a tafi guda aka sa ta imanin ali a tafi guda kuma wake shakku dangane da inda yake cewa ainihin lokacin da Ali bin Abi Talib alaihissalam ya mubaraza da Amr bin Abdulwud ya ce barazar imanu kullu ilal kufuri kulli sannan kuma bayan kumawan ya ce darbata aliyin yawmal handak ta'adilu ibadatar thakalain an wara afdal min ibadatar thakalain ya ainihin tsaran ali a ranar haddar ya in an tattara ibadan ibadan mutane da aljannu gaba daya yana daidai shi ko ma ya fi shi harwala manzo Allah sallallahu alaihi wa ce awwalukum wurudan alayyar hauda awwalukum islama ali ibn abi talib farkon wanda zai cin mani a korama shine farkon ku wato cikin ku wanda zai fara zuwa mani a korama ya cin mani shine farkon ku a musulunci albin abita ana madinatul ilm wa aliyun babu wanda yake wannan sanannen magana ne waɗanda suka rubuto shi suna da yawan gaske ni ne birnin ilimi ali ne ƙofan birni in kana son ka shiga birni to shiga ta koma kuma shi ma amirin wani ya kawo wannan ke cewa maza Allah ya faɗa haka nan kuma duk wanda ya shiga ta bayan ta ba ta kofa ba ana ce masa barawo to kuma dai barayin suna da yawa kuma dai yake in sun sato ba za su iya samun kammalalle ba sai su ta ciccika addinin da jone-jone da ra'ayoyi aji ba lamarin al'umman nan makamalin yadda yadda aka mai da addinin kamar ra'ayi ne kamar an saukar da littafi ne aka ce mutane me yayi ra'ayin sai a ce malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza duk maganganun su ta kawo wannan kuma a wani kauli an ce kaza ne wai ana fassarar aya ko ana fassarar hadisin annabi to shi shi shi idan kaddara yanzu aya ana ta ana ta sabani akan me take nufi wannan malam wani ya ce kaza ne malam wani ya ce kaza ne wani kuma ya ce shi a ganin shi kaza ne wannan yana sai aka baka fassarori daban-daban har guda goma sha biyar to idan ɗayansu ne daidai sauran sha hudun ba daidai ne ba idan ka idan mutane suka ɗauki wanda ba daidai ɗin ba ne suke aiki da shi ba tambaya za su zama ma'azurai tun da yake allah da ya saukar da littafin na yana da manufa a abin da ya ce ko to idan suka je suka gama da sai ai malam wani ne ya ce mana kaza ki nufi sai ya zama sai a ce auto shikenan ajiba al'amarin mutane to idan sai a mutane a ce wadun malamai sun sabani har ma suka ce wa magana ma ya kan suka ce saba'in to a yi a da shi kai yanzu ya za a nazarta maka abin da yake ya kasu kashi kashi irin ka karasa wanne ne daidai to wanne ne daidai kuma in an zo wannan ababin hukunci hakan har ma suna sabani tsakanin haram da wajibi wanda ke ba zai yiwu wani ce dole ne a yi wani ce wajiba ba ne to yanzu ya kenan irin wayannan saboda sun ɗauki su ba su ɗauki ilimi a inda aka ce a ɗauka ba ne duk da an ce a ɗauki ilimi a inda yake to da ba wani mishkila waye kofan ilimin birnin ilimin annabi ali ne inda ka bi ta kofar da baka da matsala ka haura ta ka canga ne shi yasa ka samu matsaloli ko kuma kana bin wayanda suka haura kai ba ka haura ba wasu sun haura ta katanga kinaya da cewa ba sun haura katanga wani fi'ila ba su karbi ilimi a inda aka ce a karba ba sai suka cika ma Allah addininsa da ra'ayoyinsu har da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa a alamu ummati min ba'di ali ibn abi talib wanda yafi kowa ilimi bayana a cikin al'ummata shine ali ibn abi talib hubbu aliyin hubbu ali bin abi talibin ya akulu zunuba kama ta akulu narar hatab wannan da hadisi manzo Allah ne sallallahu son ali bin abi talib yana cin zunubai kamar yadda wuta ke cin kirayi na ce zan takaita da na ta kawo muku nan an ka kawo inda za ka sami hadisin da kuma ma har da shafi littafi kaza a wuri kaza littafi kaza a wuri kaza duk galiban suna ahlus sunna wannan abin baya yi ne ko ko ba kunna ba ne hubbu ali bin abi talib hasanatun la yadurru ma'aha sayyi'a wa bughduhu sayyi'atun la yanfa'u ma'aha hasan son Ali bin Abi Talib hasana ce wanda sai a ba ta cutar da shi haka kuma kin Ali sai a ce wanda hasana ba ta amfani da shi inna Allah farada alaikum hubba aliyin kama farada alaikum salata wa siyama wal hajja wa zaka Allah ya faranta muku son Ali kamar yadda farar ya faranta muku sallah da azumi da hajji da zakka ya ali anta sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah man ahabbaka faqad ahabbani wa man abghadaka faqad abghadani ya ali inji manzo Allah yana ga mani kai ne shugaba a duniya kai ne shugaba a lahira ko kuma kai shugaba ne a duniya kai shugaba a lahira wanda ya so ka ya so ni wanda ya ƙi ka ya ƙi ni wa habibuka habibullah wa bagiduka bagidullah maƙiyinka maƙiyin Allah ne masoyinka masoyin Allah ne maƙiyinka maƙiyin Allah wal wailu liman abgadaka ba'di bani ya tabbatar ma wanda ya ƙi ka bayana wani faɗin faɗi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hubbu aliyin bara'atun minan nar son ali bara'a ne daga wuta wani faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi atu aliyin humul fa'iduna yawmal qiyamah magoya bayan ali su ne masu rabauta fa'iz wanda suke nasara ke gobe kiyama har ka samu cikinsu wani faɗi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi lawajtama'atin nasu ala hubbi ali bin abi talib lama lawajtama'an nasu ala hubbi ali bin abi talib lama khalaqa Allah azza wa jalla lama khalaqa Allah azza wa jalla nar da duk mutane sun haɗa kan son ali da Allah bai halicci wuta ba tambaya an yi wata dunsuwa ne ne yawa abin da yake nufi tunda duk da sun haɗu kan son alida ba ma wuta ɗin kuma zala sallallahu alaihi wa alihi ya ce haqqu ali bin abi talib ala hadhihi al umma ka haqqil walidi ala waladi haqqin ali akan wannan al'umma kamar haqqin uba ne akan ɗansa da sanu za mu karanta ruwayan asbab bin nabata mu cewa ainihin wanda wanda bai biyayya ga iyayensa ba ya taɓi sai ya fassara cewa iyayen nasa su ne manzala ya cewa da ni da kai mu ne iyayen wannan ni ubanni ana wa anta abawa hadhihi al-umma shekin man mata wa fi qalbihi bughd ali bin abi talib falyamut yahudiyan aw nasraniya wannan fadin manzala ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu a a cikin zuciyarsa akwai ƙin ali ya mutu ba yahude ko ba nasare ma'ana duk ɗaya ne fara ya mutu kafiran insha duk ɗaya ne kawai in dai da ƙin ali a zuciyar mutum to da shi da ya mutu yahudu ko ba nasare ko mushiriki duk ɗaya ne man sabba aliyan faƙar sabba ne wa man sabba ne faƙar sabba Allah wa man sabba Allah a da khalaqullah nara jahannam walahu azabun alim wani wani faɗi ne masu Allah sallallahu alaihi wa wanda ya zagi Ali ya zage ni wanda ya zage ni ya zagi Allah wanda ya zagi Allah Allah zai shigar da shi watan jahannama kuma yana da azaba mai radadi wannan kaɗan daga cikin zantuka daban-daban na manzo Allah sallallahu alaihi wa dangane da ai to bari mu kawo ko da a gurguje ne waɗansu mutane su ma sun faɗi wasu abubuwa dangane da ai cikinsu kuwa har da ga nan daban-daban amma ba san wanne zan kawo ba fara da abubakar ya ce aina mithluka ya abasa waye kaman ka ya wata bana ba kamar ka amma wana ibn khawarizm umar bin khattab ya ce a'udhu billahi min mu'addalatin wala abul hasani laha wato ina neman tsirin allah in zama cikin jama'an da babu ali a ciki kuma ya ce laula ali la halaka umar da ba don ali ba da umar ya halaka wannan ya sha faɗa sai kuma aisha ita kuma ta ce aliyun a alamun nasi bis sunna ali ya fi kowa sanin sunna sai mu'awiya ɗan abu sufiya yayin da ya ji labarin an kashe imam ya ce laƙar zahabar fiƙ wal ilmu bai mawuti ibn abi talib in ji mu'awa ya ce ilimi da fiƙo ya tafi da mutuwan a galibin abin talib amma yana jin ba ta kai ciye ba murna ya yi yanzu ilimi ya tafi ya huta yanzu sai jahilci zai ibo sai shafi'i sun dan- wanda suke ce mashi wai shi ma rafidi ne shi shafi qalu tara fasta qultu kalla man rafdu dini wala atiqadi lakin tawallaitu duna shakkin khaira imamin wa khaira hadi in kana hubbul wasi rafdan fa inni arfadul ibadi wannan wannan wani- wani wani baiti na suke Ye- suna cewa ka zama ba rafidi don haka suke ce ma wanda suke goyon ban ali rafidi rafidi rafidi rafidi to ya ce suka ce mashi "Ra- ka- ka ka- ka rafidta ka zama rafidi ya ce a ni rafidanci ba shine addini ba shine itikadi na ba amma dai na miƙa wulaya ba tare da shakka ba ga khairu imamin wa khairu hadi to in kana hubbul wasi rafdan in har son wasiyin annabi shine rafidanci to fa inni arfadul ibadi na fi kowa rafidanci na fi kowa duk bayi in rafidanci akwai inda ke cewa in kana rafdu hubbu ali muhammadin fal yashadul faqalani anni rafidi in dai son iyalan gidan muhammadu shine rafidanci to mutum da aljan su shaida su shaida ni rafidi ne kalmar rafidi eh, suna kamar suna faɗin shi ne a maz- a matsayin abin kyamamawa amma ba laifi da shi an kyamama abin da ba- ba- ba- ba- ba- ba abin kyama ne ba kamar yadda mutanen lotu suka ce masu innaku- eh, akhriju ala lutun min qaryatikum innahum unasun yatatahharu an kyamama su da cewa suna nema a tsarkaka taron yan luwaɗi ne suka ce a fitar da lut da jama'a da mutanensa ku fitar da su daga garin suna su a tsarkaka ne wato su abin suna- ba a- ana kyaman su mai sai- saboda mene suna su a tsarkaka a zaman mutanen kirki kamar yanzu ne a ce mutum ainihin yana ta yanci ka gan shi wallahi in- in ka in baka yi hankali ba wallahi shi yasa ka bi su- sabi- ka bi sunnan annabi ci haba ah, sai ka ga mutum sunnan annabi zai sai wallahi sai wallahi sai sa ka shiga aljanna ah, sai ka ga mutum yana yana kokarin ya gudu wai shi kada a sa shi bi sunnan annabi wallahi in ka bi ta yana- in ka daka ta tasa karshen ta sunnan annabi za ka to shi kuwa yana so- yana son ne a karkatar da shi a bi da shi sunnan eh, wai- makiya annabi ya ce musu sunna in ko aka yi wasa game da wasu suka suka suka ga annabi suka a hadar ladhi ba asar Allah wa rasula in ka da lai dhulluna an alihatina laula an sabarna alai wannan ne Allah aka aiko annabi manzo ya kusa ya batar da mu daga wajen iyaye daga iyayen gijinmu da ba don mun daure a kansu sai da suka hada da dauriya ba don haka ba sai yadda yake kafa musu hujjoji karshen sai ya raba su da bautan gunki to shi ne suka cije suka ci gaba da bauta mu kuma rafid tambaya shine shine ra- rafidanci shine ka ka ka ka- ka kyabu to su shi- shi atu ahlul bait me suka ki ku ga mini me suka ki yau sun ki zalunci sun ki fandarewa daga tafarkin Allah da tafarkin manzo Allah an ce an kafa shugaba wanda annabi bai sa shi shugabanci suka ce ba mu yadda ba sai aka ce mace rafidawa sun sun ki karba sun ki karfin shugabannin jawo da zulum sun ce sun nace sai shugaban da annabi ya ce a yi. to wannan ba yabo ne ba amma sun suna faɗin shi da sigan abin kyamama rafid rafid rafid to me ya rafdi ya yi rabdin shugabannin jau ya ce sai shugabannin da annabi ya ce a bisu zai bi wannan ko rabdi ne yau na yabo ne ina ahmad ya shiga to wannan na faɗi- wannan shafi'i kenan kuma har wala yau shafi'i yana cewa mai zan ce dangane da mutumin da masoyansa suka koye sonsa saboda tsoro su kuma maƙiyansa suka koye saboda hasada ko kuma ruwa da tofi me zan ce dangane da mutumin da masoyansa suka ɓoye falalansa saboda falalolinsa suka ɓoye saboda tsoro maƙiyansa kuma suka ɓoye saboda hasara amma duk da haka sai da ya bayyana ya cika sassan ah, sama da sa- sa- gabas da yamma eh. wa sha'alahu min hadaini ma mala alhafiqaini yace duk da maso- masoyan Ali sun ɓoye darajojin Ali saboda tsoro makiya Ali kuma sun ɓoye saboda hasara amma duk da haka darajojin shi sai da ya cika gabas da yamma kudu da arewa ya kasa biznuwa me yasa masoya Ali suka ɓoye darajarsa tsoro suke ji saboda an yi an yi wani lokacin da ake aka yi kokarin aka aka aka yi duk yan kokarin da cewa hatta masoyan Ali kashe shi ake hatta da hotohuma in ana tsammanin a zuciyarsa akwai son Ali sai a kashe shi banu umayya ta kai mu sun rika- sun rika kashe duk mai suna Ali an yi wannan ba mai su duk mai suna Ali kashe shi ake ko jariri ne to ka ba wanda yake ansa suna Ali da mujarradin tuhuman san ali mutum ya mutu haka masu waƙe na yabo in aka kawo mai sarki tsegumin cewa wane yana yin yana yabon ali ko ya yi waƙen yabon ali sai a ji a kashe shi akwai wanda aka ce ma ya dan wani mai waƙe ya dawo gida yana kuka a kasuwa ya ji an ce anya mutumin nan ba masoyin ali ba sai ya shiga kuka don ya san in magana ta jefa da babansa ya mutu kuwa akwai wani mai waƙen da ya waƙe ya bi wani sarki cikin sarakunan musulmi daga baya sai aka ce sarki ai mai wannan waƙen ya yi wa'yansu baitoti ya yi bayan aka ce aji aka shi suka je inda yake suka bi shi ya zuba a guje ya suka yi ta bin shi har ya cimma kogi ya ga ba ga jama'an da suke bin shi za su sassare shi sun fi yawa sai faɗa kogi suka dinga bi har sai da inda suka cimma gawon shi suka fito da gawa suka gutsutsar akwai wanda aka ce shi ma ana tsammanin yana son ali aka aika a kashi aka samu ai ya riga ya mutu da kwana uku da suka dawo aka ga musul himmel ai an huta ko da muka je mun samu ya mutu da kwana uku ya ce shi ne baku tono gawan kun kona ba yana son ali abdullahi ya ce na ce ma ahmad bin hanbal me za ka ce dangane da fifiko don sun alus suna sun shiga wani wani hali a wani zamani suna akwai wani abu da suka fito shi sun shi tafilin suna ta magana dangane da wane ne fifiko tsakanin ali da abubakar wannan tsakaninsu ne su alus suna suka yi wannan suka samu wannan wasa to shi ne ke cewa shi ahmad bin hanbal ya ce a cikin khilafa abubakar da umar da usman sai na ce alifa sai ce ya ɗana shi ahmad ahmad ibn abdullahi ibn dan ahmad bin hanbal ya ce ya ɗana ali bin abi talib ma- min min ahli baiti la yuqasu bihim ahad an tambaye shi ne dangane wa ya fi bibi ko ya ce in dai a khalifci ne daga abubakar sai sai umar sai usman a halifobi ba a daraja darajan halifobi daga halifa abubakar a daraja sai halifa umar a daraja sai halifa usman sai ce alifa ya ce haba ya ɗana ai ali yana cikin iyalan gidan da ba a kuta su tasu da wani kuma aka ce ahmad bin hanbal harwala ya ce ma ja'a li ahadin min ansab rasulullah min al-fada'il kama ja'a li ali bin abi talib kuma shi a- shi ahmad bin hanbal a bisa gaskiya a cikin ma- ma- masana hadisin ahlus sunna wal jama'a lalle ya fi su sanin hadisi duk ya fi su sanin hadisi wanda aka ce ya tara hadisai har dubu shida ya dunga tat- dubu- dubu ɗari- dubu ɗari shida afuwa ya dunga tattarewa ya dunga watsarwa har ya tara dubu ɗari biyu ya dunga tattarkewa ya dunga tat- har ya rubuta abin da bai kai dubu shida ba a littafinsa saboda haka ainihin ana cewa shi ba wanda ya kai shi sanin hadisi a cikin su kuma haka din ne lalle mun ko mutum ya duba muslim ahmad bin hanbal zai ga a cikin inda zai karanta buhari da muslim zai ga lalle shi littafin sa ya zarce nasu amma saboda dalilan siyasa aka ɗauki nasa saboda shi yana maganan falalan ali su ko ba su a sai ana bin wane ne ya fi faɗan wa ya fi ƙarancin ruwaya dangane da falalan adal baiti sai aka ce buhari sai ya zama shi ne ya zo na ɗaya daga shi fa sai musulun sai ya zama musulun musulun ya fi buhari a cikin littafin hadisi amma sai suka ce shi ne na biyu saboda shi yana da wa'insu falalolin ahalul baiti to ahmad bin hanbal wanda ya kamata ya zo na ɗaya saboda yawan ruwayan falalan ahalul baiti sai ya koma shi can baya saboda ka siyasa tsakankanin su ya je in kana son ka sami ɗaukaka a makarantarsu to ka zama kana ƙin ahalul baiti za ka zama yanzu ahalul sunna wal jama'a na sosai amma da ka ci ahalul baiti ba sunni ba ne ya ce kuma aliyan kana kathirul a'da fafattashi a ada ahu an shay'in ya ibu na bihi balam ya jidu wannan faɗin amar bin hanbal ya ce ali bin abi talib yana da makiya da yawa saboda haka makiyansu sai suka yi ta bincike su ga menene za samu su aibata shi da shi sai ba su samu ba ja'u ila rajulun qad haraba qad harabahu وقاتله فأعطوه كيدا منهم له فأطره فأطره فأطروه sai suka zo ga wani mutum bai faɗi sunansa ba wanda ya yaƙi ali ya faɗa da shi sai suka ɗaukaka matsayinsa saboda kai ne ga ali da suka rasa za su za su aibata ali suka rasa mai za su ce sai suka sami wane ne maƙiyin ali aka ce wane ne sai suka ce mu ɗaukaka shi ne mu ce ba kamar shi kuma har wala daga cikin jumlan kin ali da suka rasa samun aibi don makiyali sun kasa sun kasa cewa su ce ali yayi kaza ba daidai sun kasa sam sun kasa sam wanda karshe ma sai suka dawo suka ce to ya za su yi da wannan mutumin duk inda suke neman su aibata shi ya gagara sai suka dawo suka ce babansa dan mutum muawiya fa muawiya dan abi sufyan radiyallahu anhuma da shi da babansa shi ko alifa ali bin abi talib radiyallahu anhu dan da babansa babansa yana son annabi ne kawai saboda kabilanci amma baban muawiya yana kin annabi ne kawai saboda imani ko to shi kenan sannan har wala yau ahmad bin hanbal yana cewa faman abu gada aliyan ko kuwa fiddarakil asfali minan na wanda ya kyali yana kuryan karshe na wuta to ga sunan maganan na da tsawo wane ya ce kaza wane ya ce kaza akwai alkali ismail da nasa'i da abu ali annaisaburi duk sun ruwaito dangane da ali irin a littattafansu shigen abin da ba su rubuta ga wani sahabi ba kuma ibn abul hadid wanda ya sharhin na hajjul balaga ba mu'tazali ne yana cewa shi ali shi ne jarumi wanda bai taba tserewa daga fagen fama ba bai taba sarere a wani yaƙi ba bai taba mubaraza da wani ba face ya kashe shi bai taba sara sau ɗaya ya bukaci na biyu ba tsaran shi guda ɗaya ne kawai ne haka al'adan ali ne wannan ibn abul hadir yake ba kuma al'adan ali ne haka yake bai taɓa yaƙi ya sari wani so ba in kaji in ya sa in ya sari mutum in bai mutu ba su tsara duk wanda ya kaje shi da tsara ɗaya kaje shi hatta marhaba da ha da haris gwarazan yahudu duk da tsara ɗaya kashe su in ya sari mutum sau ɗaya shi ke in bai mutu ba kuma zai kuma kashi ya kuma ce ibn abul hadid yake cewa mai zan ce dangane da ai mutumin da duk falaloli ya zuwa gare shi suke karewa kuma amma kuma duk rarraba kuma a kan sheki bayan kuma ga shi ya fi kowa falala amma kuma duk rarraba a kan sheki kuma kowane bangare na ta jan shi ya zuwa da igare su kenan shine shugaban kwararoli kasu nan da ira sauran abubuwa da ya ce ya ce kuma zan ce dangane da mutumin da makiyansa suka yi furuci da falalansa kuma ba su iya musantawa ba kuma ba su iya koya falalolinsa ba wannan za ka sami a wasu wani suka ji wani kusa ya bango ne ya zama dole sai su ce wannan abu kaza to haka nan cikin wa'anda suka faɗi abubuwa daban-daban hassan bin saleh ibn athir ibn jauzi muhammad bin ishaq alwaƙiri hafiz baharul razi shibili shumai gasunan gasunan gasan to ni na ga wannan zai ɗauki mu dogon lokaci zan tsallake wannan magana in an ce muku wane ya ce kaza wane ya ishe ka abinda annabi ya faɗa aka ruwaito a littattafan mutane to kuma ishe kama in banda wannan wa'annan fitattun masu rubutun hadisi kamar su irin su Ahmad bin Hanbal wanda sun sun zalle ana batun tsakani gaskiya ne tsakanin malaman Ahlus Sunna Ahmad bin Hanbal ya fi su san hadisi har ma suka ce in dai hadisi kaga Ahmad bin Hanbal bai zo rawaito shi ba kyale shi kawai a duniyan sunna ke kyale shi kawai kuma littafinsa ya fi tara abubuwa da daman gaske amma dai da yake siyasa ya riga ya cuse komai shi shi baya saboda ba su san falololin ali da ambata to yanzu za mu magana a gurguje da ke lokaci ya kure mana dangane da mun faɗi waɗansu abubuwa ne na mun yi shimfiɗa dangane da fararen wannan ali yanzu wannan abin da muke faɗi da misali zai ɓoye ma mutane dangane da su san ba su san wane ne ali waɗanda suka san annabi suka yi imani da shi a lokacin yana da rai za su kasa sanin ali akwai wani faɗi da na karanta na na amirul muminin yake cewa a lokacin manzan Allah haske yake kamar tauraro ba wanda yake ganin zai kusa da shi can sama yake ka hango shi ake can sama kamar taurawa kowa yana ganin ba wanda ke tunanin zai kafaɗa da shi ya ce amma da rasuwan manzan Allah sai aka zo ana ga wama ne da wani da wani sannan kun ba a tsaya nan ba sai ga shi wai an yi wani abu wai shura na mutum shida amsaluhum kamar yadda ce amsaluhum Usman cikin shidan nan amsaluhum Usman wai aka ce wai da ni da su yace tarihi kuma bai dada ya bai bai bai yafe min ba azhar bai yafe min ba sai da aka ƙara ta ƙarshe yanzu ana gwama ni da dan Hindu da dan Nabiga haki sai aka zo ana ana dan Hindu Muawiya kenan sunan da ya fi dacewa da shi kin haka annabi ya kira shi dan hindu ba zai cika addini na ba saboda shi abu sufyan shi ne mijin uwar muawiya shi kuma amr da ake ce mashi dan as shi ma sunan da ya fi dacewa da shi ne dan nabiga saboda da ta haife shi maza shida sun ce nasu tunda ita mai zaman kanta ne tana da tuta kuma a jahiliya haka suke in mace ta haihu sai a yi a sami alƙalai su duba su ga ɗan ya yi kama da wani sai alƙalai mata sai su ce ya yi kama da wani amma maganan ƙarshe na wajen uwa ne saboda haka suka zauna su suka ce ya yi kama da abu su biya suka dubi kunnen da wannan da sauransu da sauran da ido da hancin da irin launin da sauransu suka ce na abu su biya amma ita sai ta ce na as ne suka ce yaya za ki ba as alhali kuma ko da gani na abu su biya ne kuma shine shugaban ƙauye suka ce ai matsolo ne shi ko as shi ke ɗaukar ɗawaini yana da sauran ya'yana tana da wasu 'ya'yan kwararo guda biyu 'yan mata to shi as yake kula da su in na ba wani dan ba zai ci gaba da kula da ni da yayana ba za mu tozarta sai ta ba shi amma da a jahiliya saboda haka so a jahiliya in uwa ta ce ga an aka haifi yaro a dan zina in uwa ta ce na wani ne sai a bashi tamamin har yanzu jahiliya suna yin wannan yanzu in mace ta yau sai a ce waye mata ciki sai a bashi kansa amma musulunci ya zo ya hana wani to sai yanzu aka waye gari dan hindu wanda ta haife shi ta wurgar a yashi abu su ya ne ɗaukar kakkaɓe yana na cikin waƙoƙin da tsakanin ana yaƙi tsakanin muminai a madina da ƙurashawa hassan bin sabit ya yi waƙe dangane da wannan yaron da aka wurgar a yashi ya ce nawa ne ne ya za a yi uwa tare da yaronta a jaririnta a yashi wai su ne kuma ake kwatantawa da aliyu wai su ne sa'o'in aliyu yanzu da aka yi mutum ga sai ga shi a wani zai wani zai wani kashi zai aure wai sabai ne to ko da ma haka ne duk sabon duk darajar su ɗaya ne ko manzini darajar su ɗaya ne ashe Allah bai ce turkar rasul fadara ba adhum ala ba'd ba amma duk annaba suna da daraja amma wasu su su to in sabai suna daraja duk ɗan darajar su ɗaya ne ba alhali su sabai a cikin su akwai munafukai da nassin alkur'ani kuma annabi ya rasu ya bar munafikai da yawa ya za a yi duk tattara su kuce da su zama kansu ɗaya ta yadda da wani hujja akwai wanda suka cutar da annabi yana dare ayoyi suka sauka a kansu suka cutar da shi bayan ya rasu to kuma sai su gwama su duk gaba da kuce durar su ɗaya har da wanda ya fara imani ya kasance tare da annabi a dukkan yaƙoƙi annabi bai taɓa aika aikawa da mutane ali na cikinsu ya shugabantar da wani akan alim amma su wa'annan ku ya shugabantar da ali a kansu ko kuma wani ma akan wasu daga cikinsu amma bai taɓa shugabantar da wani akan alim to amma sai aka dawo aka ce ai da sunansa kawai da yake ainihin abin ba ana son gaskiya ba ne aka dawo aka ce a tafi matsayinsu ɗaya to zaluntan ali wani zalunci ne wanda yake baris a tarihin bin adam har ma ya zo cewa farkon kes ɗin da za a yi gobe kiyama shine zaluntan ali za fara kuma farkon farko dai bayan manzo Allah yana barin duniya sallallahu alaihi wa alihi mutanen nan suka yi kullinsu a saƙifa domin su tabbatar da ce khalifan nan halicin nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi bai je ga Ali ba kamar su suka fi manzon nan sallallahu alaihi wa alihi sanin abin da ya fi dacewa ga wannan al'umma suka kuma ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi bai haliftar da kowa ba bayansa ga musulmi ya bar al'umma ne hakan kamar ba su ji ranar gadir manzo Allah sallallahu alaihi wa ya daga hannun Ali yana cewa man kuntu maulahu fa aliyu maulahu اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من عاداه kamar ba su ba su miƙa hannu suka yi ma'alimu baya ba a gadir kamar wani bai ce bahin bahin laka ya ya amiral mu'minin asbata maula ya wa maula kulli mu'minin wa mu'min suna ta shi birni wani ya ce bah bah bah bah faka ba shaihuka a wani waƙan jurjuriya da amur bin al'asa ya wata waƙa baiti wajen tamanin ana ce mata jurjuriya yana cewa fa ba ba shaihuka idan ya ce ai da kunnuwanmu da kunnuwanmu duk mun ji manzo Allah ya ɗauka ya ɗaga hannun Ali ya ce wani man kuntu maulan lahu fa hadha maulahu yana yana yana faɗa ne yake yana yana ma muawiya gori yace amma mu ne muka zo ka tuna muawiya fa muka ce mu muka kirkiro hadisi muka ce wanda bai bi ka ba ko ya yi sallah ba za a karba ba muka ce kuma wanda ya bi ka ba sai ya yi sallah ba muka sa mutane suka daina sallah to kamar ba kawai gadir hukum manzo Allah ya daga hannun Ali ne bai ce man kuntu maraba ya karbi mu baya a duk sun mika har suka har suna ta yaji munna bah bah ya abul hasan asbahta maula ya wa maula kullu mu'minin ba'da wa mu'minatin ba'da rasul har ma da ya kafa musu su eh eh ba manzo Allah ya ce ka suka ce eh ya faɗa to me yasa yanzu ai daga baya canza annabin ya canza ya kai jin ai ya ce Allah ya ki yadda ya hada mana mu bonu hashim ya hada mana annabci da halibci ya ce yaushe faɗa haka waye ji ci duk mun ji duk cikan mu nan mun ji annabi ya faɗa duk mun ji bayan abin da ya faru na muharori da jidaloli suka kafa hadisi suka ce wannan shine halifan musulmi wannan ko sun yi ne manzan Allah yana jana'iza ba a kai shi kabari ba ali alaihi salam yana ya shagalta da shirin jana'izan manzan Allah sallallahu alaihi wa wannan sun haƙaƙar da faɗin manzo Allah faɗin Allah ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun qad khadar min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qadabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a to suka kuma rai cewa ainihin wannan halifci na annabi bai dace da kowa ba sai sabon manzan Allah na muhajirin da ansa to kuma amir mu'mini ya kafa masu hujjoji ko da a fita a wannan rayuwa ya kafa masu hujja da gadir khum ya ce abin mamaki ya za ku ce khilafa tana samuwa ne da sahibci da bis sahaba ba kuma ta samu bis sahabati wal qarab ina kuma kusanci yake an ce akwai wani baitin waƙe waɗansu baitocin waƙe da ake jingina ma da ake cewa aliyai wannan ya ce fa in kunta bishura malakta umurahu فكيف بهذا والمشيرون غيبوا وإن كنت بالقربى جحدت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب idan da shura ne ka mallaki al'amuran mutane an ce sun ce shawara akai shura akai aka zaɓi halifa to shikenan idan da wannan ne ya ake yin shawara alhali ma'abuta shawaran ba su su wane ne a cikin asakifa a lokacin su wane ne a sakifa daga cikin muhajiri da ansar duk abin mamaki shuran umar da ya ce a zaɓi ɗaya ya ce wa'annan mutane a kamar yadda ya ce wa'annan su shida ɗin nan wai annabi ya mutu yana mai yarda da su su ne usman bin affan da abdurrahman bin auf da sa'ad bin abi waqas da ɗalha bin abdullah da zubair bin awam da ali bin abi talib su shida to su shidan nan wanda aka bai- umar ya nada ba ko ɗayansu a saki faran da aka nada halifan farko in har su wayannan haka ce Allah ya haka ce manzo Allah ya- ya ya rasu yana mai yarda da su to me yasa ba su a saki a saki fa su wane ne a saki fa a cikin muhajirin abubakar da umar ne da wannan um, wan- wan- wanda ya ce da yana da rai da shi ya nada mene sunansa Hmm? ba salim ba salim ba ai ba ya bashi a ciki Hmm? abu ubaida bin al-jarrah da abu ubaida bin al-jarrah su ne kawai ƙorashawa salim ba ba ƙorashi ba ne da mugira bin shuba ba ba ƙorashi ba ne ba- ba kuma cikin muhajirin ba ne ya amma mugira ya zo madina ne ya musulunci mutumin ɗa'i amma su uku ne ƙorashi don haka ne abubakar ya ce ko umar ko abu ubaida bin aljara don da kuka ɗauka na yadda to i- yaushe ya ce fa ida- idan da shura ne kan mallaki al'amarinsu to ya za a yi shura babu mushiruna ya ce wa in kunta bil qurba hajjajta hasimahu in ka wanda yake husuman cewa shi ke aure da shi ka ce a ai ba ku- ku ne makusantan annabi ya ce na hannu رهط النبي مم، وإترته أكيد نحن إترة النبي و- ورهطه من أنوان النبي من متعنى النبي من أنوان saboda haka ko an tsar bai kamata a ce ko ne mu ne yan uwan annabi yace to inda wannan ne to fa gairu ka aula bin nabi wa aqrab wani ba kai ba shi fi kus- cancanta da annabi shi fi kusanci da annabi in za a ce da kusanci da annabi ne to wa ai sai alwara alwara wa ya ya fi kusanci ko ba alqur'ani ya ce wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin ba fi kitabillah Mhm. to shikenan dai sun karbi hila sun kwaci hilafa da zau da zur da ƙarfi sun kwaci haƙƙi wanda suka san cewa na Ali bin Abi Talib Amirul Mu'minin ba wata tantama dangane da wannan sannan sai aka sai aka zo to yanzu bayan an yi wannan to ya za a yi ga- ya za a yi da Ali sai aka ce ya zo ya yi mubaya sai ga su sun zo ƙofar gidan da barazanan ko ya fito ko a kona gida wanda har har ta kai mu suka sa igiya a wuyansa suka ja shi kire har mu awaya ta wata takarda yana ne ya rubuta musu aka ja ka kamar yadda ake jin rakumi kamar wata dabba haka aka ja ka aka kai ka masallaci kai mu baya sai Ali ya ba shi a amsa ya ce ka so kai suka sai kai yau samun igiya da aka yi a waya aka ja ni kamar rakumi ya nuna haƙƙi na aka kwata me yasa ba a ja wani haka nan ba da abin ba nawa bane ba me yasa ba me yasa ba a yi muku haka ba sai ni? saboda nawa ne kai kana suka ne amma yabo kai kaya wannan wannan abin da suka yi ya tabbatar da cewa haƙƙi na ne sai da zahara ta shiga tsakaninsu da abin da su- su- suka dake ta a kan a gaban idan amirul mu'minin suka buga kyaure a kirjinta suka ma- maka ta da bango har suka karya ƙashin awazanta suka sayar sarayar da tayinta aka zo da Ali alaihi salam zuwa masallaci ɗaure da igiya a gaban mutane ya ilahi aka ce yi mu baya ya ce in ban yi ba fa suka ce za mu kashe ka ce in kun kashe ni kun kashe bawan allah dan uwan manzo allah suka ce masa bawan allah na amma dan uwan manzo allah fala to kuma ali bai yi mu baya ba amma sun ɗauka ya yi tunda sun danne shi suka kawo hannunsa suka miƙa ma halifa halifan da suka naɗa shi ali sai dunkula hannu sai halifan da suka naɗa sai ɗora hannu a sai suka ce ya yi mu baya to sai halifan farko da ya zo wucewa sai ya ce kuma bayansa gashi ya naɗa musu wani halifa bayan shi har abdurrahman bin auf yake cewa ba za ka ji tsoron allah ba yanzu ka rasa wanda za ka naɗa mana sai wanda ka san shi mai kaushi ne mai kallazawa ya ce ni ne kake da allah kake ba da tsoro na duba wannan al'amari na gaba wanda ya dace da shi in ba umaru halifci ya koma ga halifa na biyu yayin da aka sari halifa na uku umar dan haddabi halifa na biyu umar dan haddabi ya tara jama'a mutum shida ya ce su zaɓi halifa tsakaninsu lallai ba zaɓe aka yi ba don na farko dai shura ɗin to shi kenan shura an ce su taru aka ce aka ce su taru a ɗaki guda bayan kwana uku in ba su fito da halifa ba don umar haka ya yi wannan wasiya su zaɓi ɗaya daga cikinsu idan biyar sun yarda da abu ɗaya ɗaya ya saba a sare masa wuya idan hudu sun a wannan bangare biyu a wannan bangare a sare wuyan su biyu idan aka zama ukunan ukunan a duba wani bangare ne abdulrahman bin aufe ke ciki a ɗauki wannan bangaren a sare wuyan sauran uku in suka kwana uku ba su zaɓi halifa ba cikinsu a sare wuyansu su shida dukkan ana da ruwan da aka gada mu wannan wannan irin magana ainihin zai yi mutum ya yi shi da ra'ayi yana bukatan wahayi don wani inda addini ne ana bukatan wahayi akan wannan to haka dai ne aka ce to yanzu da aka zo kun ba shura aka yi Ali bin Abi Talib ya cewa zai magana su kai shuru ya ce in ba za ku yi magana ba ni sai ya miƙe ya dinga kawo masu hujjoji wane ne kaza wane ne suna ce kai ne wane ne kaza suka ce kai ne wane ne kai ne wane ne kai ne duk suka dinga ya kawo masu hujjoji to wane ne a wula da wannan suka ce eh haka ne duk abin da ka faɗi gaskiya ne in dai wannan abin da ka faɗi ne ba wanda ya fi cancantan wani al'amari sai kai kamar ba mu san baka ya ce a babatun za ku kusan ku bani bane ai ka'ida na kawo muku suka ce lalle ba zai ba yanzu dai su daga nan sai sai ɗarha da ya ga shi a cikinsu ba a yadda za a yi ta kowane hali a ce shi hali ba shi ya fi ya ga ruba a cikin shi ne ya fi munin hali ba yadda za a yi wani tunani shi ya zama hali ba sai ya ce nawa na ba usman na ba usman ba sai wannan zubair bin awam ya dubi fuskan ali sai ya ga ya batar wato yana son ya karfafa usman sai shi ya ce to tun da abin yar gida ake bi ka ba dan gidanku don shi gwaggon mahaifiyar zubair yar abdulmuttalib ce saboda ku gwaggon ali ta haife shi sai ya ce to ni ma na ba ali na sai abdurrahman a wannan sa'ad bin abi waqas ce to yar gida ake yi ni ma na ba abdurrahman bin auf sai abdurrahman bin auf ya ce to ni kuma na sauke kaina daga ciki yanzu a bani dama in zaɓi ɗaya sai ya zaɓi usman kamar yadda Ali bin Abi Talib alaihi salam ya faɗa wani wuri ya shakanta mace in ce ko za ka yi wasiya ni ne zan gaje ka zan baka da wannan shirin ya ce na yadda sai ba shi ka zo sallar subahi bayan sallah ya miƙe Abdulrahman ya miƙe ya ce ma Ali in na baka za ka yi aiki da alkur'ani da sunnan annabi da sunnan abubakar da umar ya ce zan yi aiki da alkur'ani da sunnan annabi amma sunnan abubakar da umar sun ga ra'ayinsu ni ma zan ganawa usman ina baka za ka aiki da alkur'ani da sunnan annabi da sunnan abubakar da umar ya ce eh ya ce to na baka ali ya ce ba kai adalci ba kun san wannan al'amari na wani na ya kafa masu kashe ka san umaru ya ce in muka haɗu biyar a abu guda ɗaya ya saba za mu fille mishi waya karka ja ma kanka yanzu ba za mu tashi nan ba ko kai mu bai'a ko a fille maka waya to haka usman ya halibci usman yana hawa duk 'yan gidansu ya ɗaɗɗora hatta ciyawan madina ya hana kowa ya kowace dabba ta ci sai dabba sai akuyan banu umayya awaki an hana su su sha ruwan madina ko su ci ciyawan madina in ba awakin banu umayya ba saboda ka in kana da akwai sai dai ka kai wani wuri ka kiwo ba dai a madina ba don ciyawan madina na banu umayya da abdurrahman bin auku suka ce to kaga abin da ka dana mana ko ya ce wallahi ban san haka zai yi ba amma da ni da shi ba za mu zauna gari ɗaya ba har abada sai ya kawarce ya je wani kawai ya zauna shi har abada shi ya da ya ɗauka zai ba shi to yanzu ya nuna ina abin ya duk komi na banu umayya to amirul mu'mini ya daure ana nan ana nan usman mutane suka ji zafin abin da ya yi masu an kwace gonaki an kwace raƙuma an kwace gidaje kana ji kana gani a kwace gidanka a bawon abin ya ishe su gwamnonin da ya naɗa duk gasu nan duk 'ya'yan gidansu suna abin da ran sai ga dama a dukiyar mutane mutane suka ji zafi suka zo suka ce lallai ya cire gwamnonin ya kuma cire sakatarensa marwan bin haka wanda aka ce da ya ba shi auren yarsa shi usman ya ba marwan bin hakan yarsa sai ya ɗauki fadaka ya ba shi kyauta fadaka ɗin nan da aka kwace masa ya rara sai ya ba marwan bin hakan to abu ya ishe su suka zo suka danna bayan an yi muhawara mai tsawon zamani ba nan da nan ne aka yi rikici aka kashe usman ba an shi an yi wata shida cur ana da raga suna cewa ya sauka kawai ya sauka kawai da farko ya yi alkawari ya ce zai sauke gwamnonin kuma ya sauke sakatar kuma gonakinsu da rakumansu da aka karɓa a bashi wata a za a bayyana ba kowa kayansa suka ce shi kenan sai aka watsa da ya shigo gida marwan ce to in ka kore mu banu umayya da wa za ka yi mulkin aka zubai da matarsa take cewa ka bi abin da alkawarin da kai mu mutane a mubarin annabi marwa ya ce mai mata mutane shiru don ubanki ya mutu bai iya rawala ba ta ce karka kawo batun ubana ni na san wani abu game da batun naka uba da ba don kunyan usman ba sai in faɗa annabi ya tsine mishi shi da ubansa ya kore shi lokacin gilafan abubakar usman ya zo ce a dawo da hakan bin abil as da ɗansa marwa abubakar ya ce wanda annabi ya kora ne zan dawo da shi lokacin umaru ya zo ya ce umaru ya dawo da shi ya ce wanda annabi ya kora abubakar bai dawo da shi ba ne in dawo da shi da ya hawa ya ce dun ba ɗan uwan ku bane sai ya dawo da shi yan kama shi dukiya to shi kenan suka ce usman ya sauka ya ce shi ba zai cire rigar da allah ya samu shi koyaushe allah ya sa mashi ƙofar to har dai wani ana ce mashi abdullahi bin dinar sahabi ne kuma dattijo ya girme usman ya ce ya miƙe ce usman ka sauka daga halifcin nan shine fi maka alkhairi sai aka cillo kibiya daga daga bangaren usman ya sami abdullahi bin dinar aka kashe shi suka ce ku turo mana wannan da ya kashe abdullahi bin dinar usman ya ce ba zan ba ku shi ba ai kun zo kashe ni ne shi ko yana kare ni asalin su dan na gidan gidan suka kashe usman to da aka kashe usman mutane suka taru gidan ali ya ce a suka tuna ana ana cewa an kashe usman suka nufi gidan ali kuma zai kashe usman sanannen abu ne wanda duk ya dawo yake ta ba da labarin usman zai zai sha zai ba mu sha mamaki da suka suke ta fadan fadila na Usman wanda lokacin Banu Umayya aka ta kirkirowa don akwai wani mutum da aka ce Ibn Jauzi ya hau kan mumbari ya faɗi maganar nan da da da Amir Mumin ya ce ba wanda zai faɗi wannan magana sai makareci ya ce saloni qabla am tabiruni ba wanda zai faɗi wannan sai makareci sai Ibn Jauzi ya hau mumbari ya ce ya ce saloni qabla am tabiruni sai wata mata ta miƙe ta ce da gaske ne alibin abi talib ya tafiya na ɗauwe arab ya je mada'in ya jana'izan salman al-farisi ya ce inna zalika la yuqal ya ce saloni qabla an tajiru ya ce ana ce a haka nan ne ta ce to da gaske ne usman bin affan an yadda gawansa a juji kwana uku ba a business ba mutanen madina wuce suna gaishe ya ce me yasa kike wannan tambaya me hada wannan tambayan da wancan ta ce dalili saboda tun da ali yana garin ya tafiyan da ake yi na wata uku cikin dare ɗaya ya jana'izan salmanul farisi me yasa bai yi jana'izan usman ba gawansa na juji yana kallo in har haka nan ne in ali mutumin kirki ne usman ba mutumin kirki ba ne in usman mutumin kirki ne ali ba mutumin kirki ba ne sai ce alatsi ne muke in ba da izinin mijinki kika zo kina ma mutane tambayoyi a masallaci in kin fito da izinin mijinki ne to alatsi ne mishi in kun ba da izinin shi ka fito alatsi ne miki sai ta ce aisha da ta je yakin jamal da izinin manzan Allah ta tafi ai fa sai ya shiru mai saluni kabla amtar kiruni ibn hallukan yana cewa wannan ya nuna mu'jiza na amirul mu'mini ya faɗi wannan magana ya ce ba mai faɗin wannan sai makareci gashi wani ya faɗa a mumbari wata mata ta tozarta shi ba wani fitaccen malami ya tozarta shi ba wata mata ne da ba a san kowa ce ce ba zo ta tozarta shi ya shiru to kun ga wannan ya nuna ta ce wannan magana da wannan matan ta yi ta ce inda har ali yana nan madina gawan usman na juji kwana uku to ɗayan biyu ko dai ali mutumin kirki ne usman ba mutumin kirki ba ko kuma ali ba mutumin kirki ba ne usman mutumin kirki tun da har ya je jana'izan da ake tafiyan wata uku ya yi cikin dare ya yi na wani ya na salman farisi to amma dai ka san siyasa yadda ta gwamnatin banu umayya ce duk wata daraja ta ali a kirkiro irin ta aba usman suka yi ta dai daga baya umawa ya rubuta kaddo zuwa gwamnoni ya ce yanzu wannan wasiƙa ta ta same ku ku daina kirkiro hadisai na falalolin usman yanzu duk wata falala da aka ruwaito dangane da ahlul baiti ku kirkiro shigen irinsa ku ba wani sahabi in kuma kun kasa ku ce duk wannan falalan ba ta ahlul baiti ne kawai ba ta kowa da kowa ne akan shi mutane suka ginu wannan sunna da ake cewa sunan banu umayya ne sunan muawiya ne dinjilli sunna gaba ɗaya na banu umayya ne wajen 90% na sunan da mutane suke cewa sunan banu umayya ne ba na annabi bane daɗin abin sunna annabi tana nan ba ta ɓace ba hatta shi asalin kowace sunna da suka ƙirƙiro shi ma yana nan za ka ga tiriyan tiriyan sai an ce maka kaji asalin magana ga inda ta fito sarki musulmi wani ne ya ƙirƙiro shi kenan ko kuma ya ce awo mashi hadisi aka yi masa duk yana na a rubuce sai dai ka runtsa ido ka ce ba ka son gaskiya to da suka kashe usman suka zo wajen ya ce a bazan ku je dai a je wajen wani suka ce billahi alaika ya ishe mu haka mu abin ya ishe dama abin naka ne ya ce a nemi wani ni zan ba da shawarwari kamar yadda na saba suka ce kawai ya ce to ba zan ba zan karɓi mu baya an ku a gidana ba mu je masallaci gaban kowa in mutum ɗaya bai yarda ba ba zan karɓa ba aka ce duk aka tuta fifi a masallaci ana ya zo ya ce ya yi musu hudu ba ya ce akwai wani wanda yake da wani ra'ayi daban akan wannan suka ce kai ne kai ne kai ne ce a ku dakata wanda ya dai shi wanda bai yadda ba nake so ya magana akwai wani wanda bai yadda ba aka shi haka nan aka yi mashi mubaya ya ce to ba zan karɓi mubaya an ba sai da shirin za a koma akan sunan annabi za a koma sunan annabi za ku kuma taimaka mu mu koma a kan sunna annabi suka ce mun yadda wannan bayan shekara 25 talha ya fara miƙa hannunsa su zubair daga baya suka je suka zawo suka sami ali suka ce to mu baya annan mun mun yi da sharaɗi in ce komai ba za a gudanar ba sai da mu ya ce kun kunya za ku yi mu baya ku yi suka ce to mu dai da sharaɗi ne ya ce ba wani sharaɗin da za su sharaɗanta mashi ko su yi mu baya ko su ce ba su yi ba suka ce a yi mun yi suka dawo suka ce za su je umra ya ce umra ko dai gadar suka ce umra ne ya ce to kuka hannu mu baya suka sake mai suka yi mu baya suka kama ni suka je suka bayan ainihin labari ya zo cewa gashin an kashe usman aka ce aisha ta dawo haji tana haji ta ji labari akan hanya aka ce mata an kashe usman ta ce ila jahannama fa soka aka ce ali ne ya zama ta ce wa usmana an kashe shi da zalunci madinan da bata shiga ba ke suka je suka haɗu da ɗalha da zubairu ya suka same ta suka fara shirye-shirye wanda labari ya zo ma amirul mu'mini ne yake cewa ala wa inna shaitana ƙazzan mara hizba ga shaidan can ya ja ra'ayin zammara kamar hassa ya ƙarfafa gwiwan rundunansa wasta jalaba jalaba ya tattara matattarunsa wannan hudu ba ne a najir balaga mun makaranta liya udal jauru ila awtani don zalunci ya koma a mazauninsa waya rujul batil ila nisabihi ainihin kuma barna ya koma asalinsa in da ma ci akan jawur da batil ake aka ko annabi ya zo da addini to yanzu shaidan ya tattara jama'unsa akan a koma gidan jiya wallahi ma an karu alayya munkara ya ce wallahi ba su yi inkarin munkari a kaina ba wato ba su ga na yi wani abu wanda ya saba ba wala ja'alu bayni wa bainahum nasifa kuma ba su sa mai hukunci mai adalci tsakanin da su ba cewa kai kaza ba daidai ba muna tuhuman ka wa innahum la yatlubuna haqqan hum taraku suna bidan haƙƙin da shi su suke neman su suka bar wannan haƙƙin wadaman hum safako suna bidan jinin da su suka shekar ba su haɗu ba don da an ce da su ɗan zobe suka fita ya ce mutane aminu mai ce ga madina ya ce musu ba za ku haɗu da su ba sai a fagen fama za su je a shirya suka ce amirul ba ka kashe su ba ya ce ana kashe mutumin da bai laifi ba ai ba ka- ba a ɗaukar mutum da- da da laifin da bai yi ba ba su haɗu ba ko sai basara daga ce ma'auya ya rubuta musu takarda ya rubuta ma zubair takarda ya ce min ma'auya ta bin abi sufyan ila amirul mu'minina zubair bin awwam amma ba'ad ko ɗalha ne rubuta ma na yi maka mubaya'a na yi ma kuma ɗalha mubaya'a bayan kai kada ɗan abin ɗalibi ya riga ku basra da kufa don su ne idanun wannan al'umma kamar yi ɗaya idan dama ne ɗaya idan hagu kar su riga kar su kai ya riga ku can wato maza maza ku yi na can abinda ma'awa ya so ya harraka su su je su riƙe basara da kofa don su ne ƙarfin al'umma a lokacin yanki to ya san cewa in suka yi haka nan to ya- za su- za su yi ƙarfi to kuma in ɗayansu ya zama halifa ya san zai kashe ɗaya shi kuma sai ya zo ya kashe ɗaya sai ya zama shi ne matufansa kenan ba wani abu. saboda ya san shi bai da ƙarfin da zai iya tura mutane kofa da basara ɗin. sai tun ingiza su to suka ɗauki wance suka ta kama hanya sai a basara aka yi ma'araka ɗin jamal magana mai tsawo duk kun san dai jamal muna aji guje muke ba tarihin za mu bayar ba don ku san yadda aka zalunci amirul mu'mini da aka je wai ana neman jinin usman wai shi ne kashe usman kamar yadda ya ce suna innahum la yadlubuna haqqan hum taraku sun bar haƙƙin suna bidan haƙƙin da su suka bari suna liban bidan kuma jinin da suka sheka su suka kashe Usman ba wani ya ku a cikin yaƙin Jamal an ce ɗarha ya ɗaga hannu ya ce ya rabu ka san hannun mu dumu-dumu yake da jinin Usman yau gashi ban san ko zan rayu ba sai marwa ne ji sai ya harbe shi ta baya ko aka ce ya sare ya sare shi ta baya da aka ga shi ne sai ya gudu an ce marwan a wannan yakin marwan bin hakam yakan rika harba kibiya ta bangaren jamalawa da bangaren amirul mu'minin ya ce kowanne ma aka samu don nasara ne duk su mutu to bayan jamal kuma sai su bi to lokaci ya kure ni ni ina neman a gurguje in in, in kawo muku duk abin da ya ka kawo ya ka kawo din yanzu na- su- zan kawo maga wai insha Allah zan kawo maganar sifin da yakin khawarij na naharwan sannan kuma mu zo da abin da ya fito ainihin da shirin su ibn muljam har ya zuwa shahadan amirul mu'mini da yake lokaci ya kure dole za mu tsaya a nan a gurguje insha Allah jibi in mun zo abin da za mu karasa ke mun ce insha Allah kamar sha ɗaya da rabi za mu tashi kuma ta yi dole mu tashi ko da ba ita ba mu gama ba wa sallallahu ala muhammadin wa ali tahir Allah maɗaukar sarki muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka ka sa mu dace da lailatul qadari ka sa kuma ta zama hairun min alf shahr gare mu Allah mu rasul sarki muna roƙonka ya rabu ka datar da mu ga abin da kake so ka sa wannan ƙarshen wata din nan ya zama mafi alkhairi gare mu ka sa mu a cikin jiblan ƙattattun bayi na wannan wata ya rabbal alamin Allah mai sarki kuma ka sa mu shine ma- al- Ramadan mafi cika gare mu kuma ka nuna mana wani Ramadan din kare zama wannan shine Ramadan din karshen da muka yi maka azumi ya rabbal alamin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الرب اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور رجل الفحش ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا والاخره اللهم ما انكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين